أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci namu mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha hudu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan 8 na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba har kullun karatun wannan littafi mai albarka littafin na mazhaban ta Imam Malik bin Anas Allah kara musu yarda littafin da ya fi shahara da risalatu Abi Zaid al-Qirawani littafi da yake karantar da mu al'amura na addinan hukumce-hukumce na shari'a amma ta bisa fahimtar mazhabar imam malik allah ƙara masa yarda har yanzu dai muna cikin babu da haya wasa ba'i wal aƙiƙa wasai wal khitan wa ma haru min al'adimat wal ashirin ba babu na 28 a cikin wannan 29 a cikin wannan littafi babin da yake bayani a kan layyar da waɗannan abubuwa da muka tsoro wancan sati mun kwana a kan gabar wa ma matat wa ƙadif tilfafi zalika na akwana ba amfani da wani sassa na dabba matukar tana raye idan aka ciro wannan abun aka yi amfani da shi ya zama najasa alal misali shafi shafi na nawa ne 80 yawa shafi na 81 sai tara na a ɗauki littafi a ɗan jiwa kenan duk abin da aka ciro shi daga cikin dabba mai rai to wani abin ya zama najasa ba amfani da shi misali yanzu aka ma ɗan akuya dandaka ko rago dandaka to wannan abin da aka fitar najasa ne bai halatta a baya rasu ya amfani da shi sai dai abu ne a'a ko kuma yanzu dabba ce kafanta ya makale a wani guri sai aka yanke to wannan kafan ba za a yi amfani da shi ba ko kuma akwai kasamin da ke shiga mata jikin wani ya shiga cikin jikinta ya cutar da ita sai a yanki to wannan abu duk abin da aka ciro shi daga cikin dabba da raye to ya zama najasa ba amfani da shi abin da shi ko ko da kofatanta ana misali kuma ko da ba mamaki ai accident sai a karya kafar kaga kawai sai wani dan zare yana kikir a yanke to ba za a ce a tun da kafar rafo da ba za a ji abin baki a baya a a duk abin da yake jikin abu mai rai aka fitar da shi to ya zama najasa ba zai amfani da shi ba shine gaba da muka kwana anan kenan shine yace wala bi qarniha wa azlafiha wa anyabiha ba a yi amfani da kafanta ko farcanta mana ko fatu ko kuma haure shi ma aka fitar da shi ba za a yi amfani da shi ba ya zama din najasa amma kaga yau duka shine sai ce wa kuriyar intifa'u bi anyabil ibni amma malamai sun an karhanta amfani da shi wani anyab wannan haƙorin giwa shi ne cewa ƙadda tulifa fi zalika malamai sun saɓani a wannan tunan ne muka kwana bambancin yana da yawa sai ya ce wa ma ma tafihi fa'aratun min saminin أو زيت أو عسل زائب دورها ولم يؤكل ويقولكم yace wa ma mata tafi fara yanzu abinda bera ya mutu a ciki bera ya fada cikin wani abinka abin amfani sai ya mutu wani amfani yace min samun kamar kitse auzaitin ko kuma shi mai bera ya fada ya mutu awa asalin ko zuma bera sai ya fada ya mutu za'ibin amma wannan ana bayani akan abin da yake narkakke shine kun gane duk waɗirin makamantar waɗannan abubuwan naka barke ko kuma kayi siro inka kayi zobanka bisaf inka kawai sai bera ya fada ya mutu ko ga shi da yawa to saboda haka mi za a yi ɗuri ha to nan kawai abin da a shirance sai a zubar da shi ba a ci ba za a yi amfani da shi ba wannan shine hukunci a shari'ance duk in amma huda shari'i in narkake ne mana abin mai ruwa ne to bera ya fada ya mutu a ciki to abin da shari'a ta ce a zubar walam yi ukal ba za a ci ba ba za a yi amfani da wannan abin ba amma wala ba'asa an yustasbaha bizaiti wa shibihi fi ghairil masajid an ji wannan hukuncin to amma babu laifi an yustas baha bizaitin babu laifi ana iya hura wuta da wannan man da bera ya fada amma ba za a yi amfani da shi ba mana yi a yi a ci balbal da shi kasan da mutanen da a zuba mai ne ake zubawa a sa kada a wa kafin hula gwamin ma yau ba kaɗan ce suke mulkar a sa yi ta yi wanda kowane ɗaki zai ka same shi yana da mishkat in shi mai sunan shi da hausa ɗan gudun da ake sa wannan ba ta gace ba ɗan guri ne da ake a kowane ɗaki zai a sa wannan mai sunan shi ana ce mishi mishkat ina a kabatar da ba kada ake shi ta ƙarfiyar nan rectangle duk ɗakunan da ba ta gaba ce bai rusa eh ba ko wannan ba sunan shi da eh komi bana yana da suna a Hausa bai da kofa eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah Allah sa mun tuna na faɗa eh yana da suna to duk da dakuna da duk haka ake dan nuna mutanen kakanni da eh sai a ana ake sa el a cewa wanda ta wannan ba to saboda haka to ba laifi wannan ma to shari'a ta ba dama ana iya hura wuta da shi da hura wuta ko a yi a ci balbal da shi washi mai da makamantan waɗannan abubuwa da abin da dai dace za a iya yi amma banda ci banda amfani kuma shi ma hutular in za a yi a ci balbalin aka ta masallaci ma ana sa mata to irin wannan ma ba za a kashi a cin masallaci ba domin mai ne mai najasa kun gane an baka ka sa a ɗakinka ka sa a cikin gida ka sa a wani guri dai duka yi amma a masallaci shi ma bai kaba to ba mai alhurma masallaci ka a kawo mishi abu mai najasa tunda ya sani wanda kai na rangwame ne aka muku wal yutahaffas minhu saboda haka sai a kula da wannan abin a kiyaye a kiyaye shi shine wal yutahaffaz minhu domin najasa ne a kiyaye saboda najasa ne bai kamata ba kuma a kashi cikin masallaci a sa wani to shine dalilin da ya sanya ta sai a kula kuma ba ka a bar yara su zo su ɗoka kenan aka ashe yara su ga ana tsiyaya ƙarshe wata ran su zo su ɗoka masu yi amfani da shi kenan sai a keɓance shi da ko kuma a faɗa musa ce to wannan kun hobe da kyau eh amma kawai na aji shi ne don a dinga sa a fitila ko a gura wuta da shi ba a me yasan ya bai da kisa ya ce to ga bera ya fada a ciki a to in bera ya fada kai a fada musu illar kenan kaga daga nan su ma su kansu sun dauki darasi wa in kana jamidan durihat wa ma haulaha wa ukila ma baqiya yanzu kuma idan abin da ya fada daskararre ne sai ya mutu kuna fahimta yanzu ya fada cikin daskararren abu sai ya mutu to me za a yi shaka ce ɗure hatuwa ma haulaha yanzu a yanke daidai gurin gurin kwancin ba harkar lafi da abin da yake kewayen shi ne sai a shefar wa ukula ma bakiya sauran abin da ya saura kuma sai a ci saboda ni aikarin su ba na take ne ba zai bada duka ba a iya daidai inda gurin da ya bada shi ne bai yi naso ba harkar lafi amma kun ga ruwa da ai sai ina so gaba da to shine dalilin da ya sanya amma in narke in daskararre ne to sai a yanke gurin sai a amfani da shi qala suhunun imam suhunun yace illa an yaqula muqamuha fihi fa innahu yudrahu kulluhu yace sai fa idan a'a abin da ya shiga ya jima a ciki ka sauka in ya jima zai ba da abubuwa zai saki yauwa banda ma ɗoyi ma shi kanshi zai saki sinadarai na bababamai wanda aka ce kuma masifa ce aka ce kenan zai bar virus na ƙwayoyin waye da sauransu to in yayi wannan to ana saboda kiyayewar lafiya gaba ɗaya sai a jefar da shi a fainahu yudraku kullu to anan duka za a sabar babu kanka kana kana ga arhace barkashin ta kaci kuma yaka ci ma kanka masifa an ji wannan na gaba yace wala ba asabi da'ami ahalil kitabi wa zaba'ihim babu laifi shari'a ta halatta mana cin abiyankan ahalil kitabi suwaye ahalil kitabi yahudu da nasara mana waɗanda aka ba su littafi banda majusawa dukansu kafirai ne amma akwai bambancin waɗannan ahalin kitabi ne ma'ana su littafi ya zo musu kafir da suka kiya ina ba ta fahimta to su kuma waɗancan majusa ne addini da ba su da addini kakas akwai bambanci to saboda haka Allah subhanahu wataala ya halatta mana cin yankansu idan mutum ya ga zai iya dalili kuma Allah ne faɗa koma cikin suratul ma'ida ina ji aya ta biyar ko Allah ce wa da'amul lazina utul kitaba hillul lakum Allah ce abincin waɗanda muka ba su littafi halal ne a gare ku Allah ya halatta muku in kaga zaka iya baka tsantseni kaga zaka kana da bukata ne ka ci duk da ja kuma ahlul kitabu ne kan shari'a ta ba mu dama kenan saboda haka anan idan irin ranar sallar sunan suka kawo maka abinci kana iya ci in ka kana da bukata in baka iya bukata sai ka karba in sun tafi kuma sai ka zuba a bola shi kenan kiristoci shi ne su ne ahalar kitabi da yahudu mana waɗanda an ba su littafi kafin a kaga su yahudun an sauka musu da daura nasara su kuma kiristoci aka sauka musu da inshira sai dai mu gane wannan hufa yana tabbatar da addininsu ba addininsu na karya ne domin mi babu inda Allah ya saukar da wani addini da ake cewa yahudanci babu shi tsab a tsarin addinin Allah babu yahudanci haka kuma addinin Allah babu wani kiristanci ina fata an fahimta asalin wannan suna ne abubuwa ɗan adam yana samun suna daga wani abu da yayi asalin aka ce yahudu sun samu wannan suna daga bangare ne Allah fa'alam na farko ka ce a asalin sunan ya taso daga sunan babban ɗan annabi yaƙo wanda aka ce musalinsa da yahuza to saboda haka da aka san dama zuriyar annabi yaƙo ce jikokinsa ne to saboda haka aka ce asalin yahudin ta tsaro daga kalmar yahuza ne aka cire dogon sai kuma yahuda wani kauli wani kauli ya ce a'a kaulin dalilin samu yanan kalmar yahudu daga can Allah sauta inna hudna ilai lokacin da suka yi laifi Allah subhanahu wataala ya musu finisher karshe kuma suka tuba suka ce inna hudna mun dawo kan hanya ma'ana ma'ana kalmar ta sun dawo hanya ta sun yi laifin sun tuba Allahu a'ala ina fata fahimta amma addini mai sunan yahudanci babu shi Allah bai sakar da shi ba haka kuma kiristanci babu wani addini da Allah ya saukar sunan shi kiristanci ko nasaranci a ga wanda mai kya nasaranci asalin kalmar nasara da ina suka samu ta ita kuma can annabi isa da yake cewa kala mana ansari ilallah annabi sai ce waye zai taimaka mu in isar da wannan da'awa wannan sako zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kala alhawariyuna sai hawariyawa suka ce na hannu ansarullah mu ne ansar mataimaka addinin Allah za mu taimaka maka ya isa suka taimaka kun gane daga nan shi ne aka ce ansar da nasara to amma ba addinin ba ne ba duka kuma wannan hawariyawa abinda ake nufi da hawariyawa ma'ana waɗanda suke tsantsan bi masu tsantsan imani waɗanda suka ba da gaskiya su ne hawariyawa kamar yadda manzo a cikin hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi kowanne manzo yana da nashi hawariyawa ma'ana ɗan gaba gaba ɗan gari kashe ni su ne hawariyawa ina fata mafita to kun shi su kuma asal kalmar amma addini mai suna yahudu ko nasara babu shi duka addinin Allah gabaki ɗaya Allah ce mene inna dina inda lahi al-islam addini abun Allah musulunci ne babu wani addini na biyu da Allah ya saukar tun daga annabi Adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci ake yi shi sun yi allah ce wa man yabtaji ghayra islam dinan falan yuqbal wa huwa fil akhirati min al-khasirin to wanda ya shewa allah ranar lahira ba tare da addinin musulunci ba to ha ya daba a kasa allah bai sai karba ba domin yana cikin asarar duka kowanne ya zo da kalmar la ilaha illallah shi sun ya zagwa tauhidi ɗaya daga baki ɗaya duka annabawa kalmar la ilaha illallah ce to la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah musa rasulullah tauhidin ɗaya kawai shari'a ne ta bambanta wannan al'umma tana da tsaurin kai wannan al'umma tana da sauki sai allah tsananta ma masu tsanani kuma a sassata ma masu shi ya sanya Allah faɗa waya da aglalan latifi ana waya da anhum israhum wal aglalan lati alaihim yawwa barakallah kenan yahudu asalin mutane ne in ka ɗauko tarihinsu musamman da ko bakara wanda kusan sulusin da Allah subhanahu wataala akan sai bayani mutane ne da Allah ya musu ni'ima ya musu ɗaukaka ya musu kaza amma mi a duk lokacin da aka yi musu ni'ima kuma sai sun kwantar da ta zasi duk abin da aka yi musu saboda haka ku diba makwadoki isar mana yake saniya asalin ma da suratun bakar ta samu diba fa kisa ne aka yi fa suka tambaye annabi musa yaya akan kazana annan musa allah ce to koyan kazaniya kawai da sun je suka je suka yanka fa da shi ke an fice gurin ba allah zai faɗa ma abu da farko ba ta suka ce izgili zaka mana musa don mun ce mun zo ne kaza kaza kaza kaza aka ci inda suka shiga suka mushi kaca kaca ƙarshe annan musa ya ce ka a'udhu billahi ana kuna mina shahidi daga baya dai da yawan tukwasan su sauko suka ce to ta yi ka tambaye ubangijin wai ba wai fadu wura ba ka ko? eh ya ka tambaye ubangijin ka ba su su ba nasu bane ba yi bayi lana ibahiya ya nuna mana wata iri ce to fa shi ne aka fara aka ce kaza ce aka dawo ko ma ka ce mishi kaza ya ko la hawla la quwwata to kenan ma zan gani da a lokacin suka yi abu mai sauki da shi kina amince amma da suka tsananta sai Allah ya tsananta musu yanzu mi karshe sai aka ce musu je su nemo safaratun eh bakaratun safara'un faqi'un launiha kasurun naziri aka ce su je su nemo masarar saniya kai za aka hada ka ba babu ita ba amma aka hada ka neman masarar saniya kuma saniyar faƙi'in launuha wanda launin kuma ya cika tabbas da kowa ka zo kaga ce wannan masara ce ba wai da tana ganin ika a'a kuma ta surrun nazirin sa'annan kuma in ma aka samu ta in ba ta burge ba masu kallanta ba to ita ba ba ita ce ba kowa da ya zo ya ce alhamdulillah masha Allah wannan ta kaga duk alama ta mi sun tsananta sai Allah ya tsananta musu ƙarshe kuma a hakan suna bincike a ɗanyar suka samu ta tun da ake ba taɓa yin saniyar da ta yi tsadar wannan saniya ba kuma yana ji ba za a yi ba har duniya ta ƙare wani bawan allah ne kawai allah subhanahu wa ta'ala ya mashi gaɗan dogo aka ce wani yaro ne mai ma uwarsa biyayya wani yaro ne mai ladabi ga mahaifiyarsa saboda aka yara kudin ga ma iyaye ladabi da biyayya kawai Allah ya saboda haka Allah subhanahu wataala ya cida shi da wannan arziki yana zama Allah mace arziki shi yake da wannan saniya kuma ita ɗaya gare aka zo aka ce ana son ta yace i to shi da ba ta sai da a ce ba a to shi ma ba hikima ba hikima dan tara kura ba aka je suka duka kuma ba zan samu sai ko ina sai ita ba aka buga shi no ko a tattamu karshe da aka lallabe shi ya ce to yara yanzu zai sai da to yaya kudinta ba ciniki ne za a yi ba yanzu idan an yanka ta a bude fata kawai ta zuba zinariya sai ta cika to ya an yi an taba sai da saniya mai wanda zadar zinariya da zata cika fata saniya ya ke kasa sun ji shi kowa ya shi shi ne kullum kuma musulunci kaga da ya sa a yi diya aidiya ba mutum da yake bada ba a'a duka danginka na birni da na ƙauye da na ko'ina ne akwai wani labari ma in akwai wani funksiyonar ma an yi an yi a fili an kai shi wata gari kamar yadda mamma sani aka bugo shi da magaram sai a can abu gwamnati a ce to a ce alowa ne yake in ce a yi ɗanku ko ƙananku ya yi ta'addanci ya kashe rai yanzu an kama shi kuma an ce za a biya yanzu su dai masu dangin sun haƙura sun ce za su karbi diya ayan ba ba su karbi diya ba kisan kai ne to to diyan nan kowa ne za a bi duk dangin ga inda suke ce kowa ce to kai baba na kawai kai gaza baba na eh arewa gaza baba na waye gogo wace ce kowa sai an kwakwalo shi kudi ba hikima ta musulunci ta hikima ta ubangiji me ya sanya kowa a cikin dankan gusa ya ji jiki menene da ɗaya kuka bari ya lalace bai da tarbiyya ya jawo muku wannan masifar gobe da Allah an bar shi ya sa ka heda ke heda saki da muke da dan kiwo akuya ki heda ke sai da akuya ki ka bada kai kai kuma kana dan sai kiwon sani ka heda ka sai da ka bada wancan kuma yana dan kiwon dan bunsurin sa kan yar kashin sa heda ka tattara ke ka sai da duk kina zaman zan ki lafiya ko a birni kawai yaro ya sha miki wannan abu dan dan dan dan dan onku dan dan dangi yanzu gobe in yi wani yayi laifi ya zawo guda ko mu daure mishi gindi kaga ba za daure mishi gindi ba ashe kun ga daga nan an yi maganin shegantaka to amma yaro ya yi shegantaka ya rugo daga gidan baban shi ya zo gidan baban shi ta ce to ba za a taba shi ba a wane ne da an tsane shi ne an yi kaza kaza kaga an daure mishi gindi gobe ya sake ko ba zai sake ba zai sake amma yanzu kowa ya shiki ya san ba inda zai je kuma kun waye ma in ya je alabi sanin ana shi tuwo a gidansu kaga ya san zai je gidan baban shi ta ba shi to in ya je ta ma ce to me dalili ababan babu tuwon ba ce ba za a baka ba ka fita can ka ce ba za a nan ma bi ta tabba ni guri ai na zo da ta in ka ce can ma wancan ya baka kashi wancan babban naka shi ma ya baka kashi wancan ya baka kashi kaga da ka zo kai da kanka zaka ma kanka nutsuwa ka ce to shi kenan ko ka karanta ba ka musu da daga nan kawai a ladabtar da yara gaba ki daya kenan gobe ba zai jawo muku ba za ku saki ba ma dan dan ku jawo muku wannan shegan taka to kun ga hikima ta abinda musulunci ya faɗa akwai hikima ka gane ba gane ba kai imani ka bari to kun ga anan dukkan sai da suka ji kowa maza da mata yara da manya kowa duk mai dan abin sai da aka kawo aka ta zubewa aka yi ta zubewa aka wannan tuka saniya guda daya kuma tuka aka same ta aka je aka yanka tuka Allah subhanahu wataala ya biya bukata to kun ga me ya kawo musu haka tsanani bincike bincike shi ya sanya Allah ce la tasalu an ashiya in tubda lakum uku. kada ka zo kana ta binciken abu kaza kaza musamman ma lokacin wahayi yace in Allah ka ba a sannu ko an ce kaza ne ta to shikenan Allah ba mu ikon yi alhamdulillah shikenan ka huta Allah ba ka yi da suka ce mata insha Allah Musa in Allah ya zame mu je a yi da nan Allah da aje a samu ta ta kada shikenan sauki suka tsananta sai Allah tsananta musu to haka shi sun ya koga shari'ar yahudu ta fi tsanani akan shari'ar nasara haka kuma saukowa take akan shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a yahudu su idan mutum yayi laifi tuba shi ne faktulu an fusaku faktulu an fusaku a kashe kai waɗanda ba su yi laifi su kashe wani laifi mu kuma a shari'ar manzala sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya yi laifi mi zai istighfari kada sai Allah sauke mana waye da'u eh waye da'u lisrahum wal aghlal lati bi ana ko gane aksar a yahudu idan tufafinka najasa ta taba shi to gurin ake kamawa a yanke da almakashi a yanke daidan gurin amma kaka a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da mun sa ruwa kuma ruwa gare ba kika sa in ka sa sabulu ka bata kawai ka wanki mun samu sauki ko mun samu sauki ba amma da yake su can ɗan tsanani ne ta Allah tsananta musu to haka abubuwa suka ce barakallahu fiyuk Allah saka ina fata an fahimta to saboda haka kenan kunga idan ka ba abu sannu sai Allah subhanahu wataala ya maka da sauki to ana ce musu ahlul kitabi saboda mi an sabka musu da littafi sai dai aiki ne ba su yi da littafin ba yahudu ba su yi aiki da tattaurarsu ba aikin wannan nasara su ba su yi aiki da injila duk suka aje gefe guda sa'an kuma da mu Allah biya alƙawari ba suka caccanza duk suka sa son ransu a ciki amma alqur'ani shi kuma Allah subhanahu wataala ya alƙawarin kare shi to wannan matsayi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sanya har yanzu shi ne sai Allah dalili sai Allah ya halatta mana zama iya cin abincinsu aka halatta mana auren matansu amma mu mata mu haramu ne a gare su wada'amun lazina utul kitaba hillun lakum wal musanati minal kitabi wal musanati minal lazina utul kitaba bi qablikum duka Allah ya nuna mana matansu ma idan ta kwarai ce ba lalatacci ba to an halatta saboda duk waɗanda ne albarkacin waɗannan kuma za mu ji ba har Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin kenan duk kullum ahalin kitabi ya fi sauƙi a kan majus kagacin suratun lurum Allah ce alif lamim gulibatun rum ko fi adinal adadi wa humul badi galabihim sayu galabu fi bil isni lillahi al'amru min qabli wa min ba'd kaga ati Allah ce gulibatul rum an yi shayi akan rumawa me ya sanya a rumawa Allah ambace su a wancan lokacin su ne musulma kuna gani su ne masu addini suwa suka yi irin shayi akan su farisawa fers ba farsu wacce ba ba wani fari ba fers wannan ruwayen faris su kuma majusawa ne bautar wuta suke kaga su basu da addini suna ake kema ate ko ba suna ce ba eh waɗanda ba su da wanda ba su bautar Allah eh animist ne ko to animist eh to muje animist da ate duka gabaki da waɗanda ba su da addini to su wannan hukuncin su daban bai halatta musulmi ya ci abincinsu ya ci yankansu bai halatta musulmi ya auri diyansu mata wadda take ba majusiya animist ko ate duk waɗannan bai halatta amma a yahudu da nasara su da ke ahalin kira su alan to a wata lokacin aka gwamza tsakanin fers da rum sai fers suka yi rinjaye akan rumawa su kuma ruma a wannan lokacin su ne suke matsayin musulmai to shi ne allah su wata talaba muzala sallallahu alaihi wasallama an yi rinjaye a kansu amma mi duk inda kaka an yi rinjaye a kan mummunai to akwai wani abu da ya faru wani kuskure ne da sun gyara ɗaya raɗin to abin domin Allah subhanahu wataala ce walan yaj'alallahu lil kafirin 'ala mu'minin sabila Allah bai sanya ma kafiri hanya akan mu'mini sai idan mu'minin ya lalace sai Allah ya ce to amma su ma kuma zasi amma sai Allah ya faɗa fi adnal arat a ina ne aka yi wannan abu sai Allah ta fi adnal arat wannan adnal arat wani darasi ne wani bincike ne wani rashiyar shi ne da Allah subhanahu wataala ya ba duniya gaba gida lemo adin ma'ana yana ne bisa sun yi le plus bas inda duniya ta fi kusa da sama shi ne fi adinal art an yaƙin nan a wurin da inda duniya ta fi kusa da ƙasa ƙasar duniyar akwai inda ta fi nisa da sama to akwai kuma inda duniya ta fi kusa da sama shi ne adinal art kaga haida bincike yau da kuna ta gano wani guri ne kuma da aka zamna aka yi kalkile yau ɗan bincike kuma aka gano gurin gurin da ƙasa tafi kasa da shi ne ɓangaren abin da ya shafi wajen jirin wajen ya kita mermortin nan kusan can ɓangaren wajen wajen urdu-urdun nan koko wajen palestinasun nan da sauransu nan can saman nan kaga allah sau ta sanar da to kuma aka auna haka ne ƙasa ta fi kusa da duniya ana fiye da kuma sauran sasan nan kuma da aka yi bincike duk ainihin masu binciken sun gama bincika wani wani wani gyar da ake cewa lamfir byzantine kusan da yawa masu wanda suka yi program irin daga nccm le premier chapitre na shi da ake lamfir byzantine wannan yakin shi ne tsakanin rum da pers kuma a gurin da aka yi shi gurin da ƙasa ta fi da waɗannan duka kaga allah su wata ladin kule ba da wannan to me dalilin ya sai allah ambaci waɗannan saboda a lokacin su ne musulmai waɗancan kuma su ne kafirai har na ita to su ma za su rama a ɗan cikin ɗan shekaru ɗan ƙanƙani shi ne fi bidi isini a cikin wasu shekaru ɗan ƙanƙani da wanda ba su wuce bakwai ko tara ba za a sake komawa za a sake wannan yaƙin na koma kuma musulman za su yi rinjaye rumawa su za su yi rinjaye kuma aka sake kuma suka yi rinjaye wa kuma ba da galibi sai gulabun fi bidi isini insha lillahi al'amuru min qabl to wannan duka mu gano cewa akwai bambancin tsakanin ahalal kitabi da majusawa ma'ana waɗanda ba su da addini ko kuma 'yan animist ko 'yan ake da sauransu a ɓangaren musulunci su waɗanda musulunci ya halatta ba za ka iya cin abincinsu za ka iya awar matarsu amma bai halatta mu su su awar macen musulma amma waɗancan su kuma an nasu kuma bai halatta kwata-kwata ba za ka ci abincinsu ba za ka awar matarsu ba mushirkai yawwa duka 'yan addinin tsafi da sauransu ba shi ya sanya a nan jamhurin mufassiri na suka ce ala annal murad bi ta'amin zabihati kullaha ma halla zalika minha wa ma haruma alaihi kal darifati wa hiya an tufazzal zabihati fasida radi'a wa la budda li jawaz al akli an yakuna mimman la yastahil al mayti wa amma man yastahil fa qala al baji in zubiha bi hadratika wa asaba wajh zakai za za akaluha wa amma in gaba ana fala yujus to anan malume suka ce to ba muna bayani ba aka ce ya halatta mutun ya ci abincin ahlul kitabi da yankan su ko musulmi ya kamata ko to gashe malume malume tafsiri suka ce gargashin wannan aya suka ce alla annal murad bi da'am az-zabiha kulluha ma halla zalika minha ma'ana wadda ta halatta kuna fahimta abinda ake nufi ya halatta mutum ya ci abincin ahalar kitabi a'a abincin abin yankan da ya kasance ya halatta a matsayinka na musulmi ka ci in bai halatta ba to haramun ne bai halatta ba yawwa ba ɗakan lauzi a daga ce suka yanka kaza to kayan da ka tabbatar kaza ce ba an gulu ba to sai ka ci an yanka rago ko akuya kaga wanda ta halar ne a musulunci ko to waɗannan sai ka ci saboda haka shi ne wa ma haruma alayka darif wa hiya an tuwa ghazil zabiyati fasida amma duk abin da yake haramun ne alade ne ko sun yanka shi ba zaka ci ba ba da tarafin bayan ka suke ba ko angulu ko kari duk wannan ba za ka ci ba ina fata fahimta wanda ka tabbatar wannan yankan na to ba za a ci ba ma'ana abincin da yake halal ne a musulunci ko kuma a'a abin da ya kasance mushe ne akuya ce to amma mushe ne sun faru wasu da mushe sai suka dafa to ba za ka ci ba ko da akuya ce ko rago ne ya yi mushe kaga ya da suke ba sai suka dafa to ba za ka ci ba ina ba ta an fahimta shi ne kenan ƙarin bayani a nan kuma da yake wala budda liji wazil akil an yau kuna mimman la yastahillu mai kenan ba maka wannan abin da aka ce sai idan ya halatta a ci in wanda bai halatta na bai halatta ba bai kamata ka ci ƙalal bashi in zubiya bi hajjaratika wa amma man yastahilluha wa qala al-bashi in zubiha bi hadratika wa asaba wajhu zakati jaza akla imamu bashi Allah kara masa yarda yace kai ko wanda ya halatta a cin akuya ce rago ne kaza ce zabuwa ce yace sai an yanka a gaban ka ina ba da manta in ba a yanka a gaban ka ba to kaka yarda kaka ci okay bismillah ah na fata ci sai an yanka a gabanka domin an yankan da musulunci ya ce shi ma akwai fa'ida yanka wannan musulunci da ya ce duk abinda za a yanka a yanka duk abinda za a ci a yanka shi ma fa'ida ce amfani da musulunci ya ba mu saboda mi yanzu ala misali idan maka da lafiya mi ake zo an za a maka test mi za ake doka jini ko da anan ne za a gano in akwai matsala ko babu matsala da sauransu to in dabba ta mutu to ai shi ne a daskira yake a cikinta kenan in tana da wani guba duk guba da abin da ta kaci wannan guba amma idan aka yanka Allah sau ta sai karantar da mu wani gurare ne masu mahimmanci wanda an aka yanke su duk jini in aina ne yake fitowa zai duk wani jini zai fito dole lalata duka a zubar da shi kenan sai ka samu nama ne lafiyayye ko da ma jinin bai da yana da matsala to yanzu an zubar da shi a ƙasa yanzu kuma nama ne zaka ciye amma in ka ci mushe to ai da jinin in da bata da lafiya ma to da jinin ta kaci daman kuma duk gubar a cikin jini take a ce kun ga hikima da wallahi addini musulmi babu addini mai tsarki kamar shi ga lafiya kadiba lafiya ce babu amma duk wanda ya ci mushe to ya ci guba kawai sai dai Allah subhanahu wa ta'ala wannan to kaga musulunci wannan to shine ana eh imam baje kita shi ma kake da sai in an yanka alal misali makwabcinka ne krista ko ba yahude za su yi noel insu sai ce to makwabci eh zo ka yanka mana wannan dabbar sai ka fito ka yanka kenan kaga wannan yana so mu dan ka ci yau abin da yake zo yanka barka yanka yanzu ka tabbatar yankake ne to wannan in kana da sha'awa sai ka ci to wannan shari'a ta baka dama amma kawai sai kaga nama haka dindindin to kaka ci saboda baka sanya ake ba eh wanda bangaren wanda suka ce wanda suka tsananta musu da a ci ne sai ka gani ne eh wannan fata shi wajen a wajen yankan yace shi wannan tsananta da yace yankan sai ka gani a gaban ka ina fata an fahimta amma batun yankan a a wannan batun yanka shi wani kowa da kowa ne babu wani sai an yanka wannan yana daga cewa da suka ce sai ka gani idan ka yana daga cikin waɗanda suka ɗan sa ɗan tsanani kenan dan ba wannan ba eh ina fata fahimta amma sai wace maka a'a wane zo zo ga abinci ka ce a'a ni ba zan ci abinci ba ta a'a kaka da malam ne ya yanka mana a'a ko kuma nama ne a kasuwa muka je muka so mai kyau wannan ka fahimta ko ka zaci to wannan ko ko a'a ko kaza ce in ba yanka ba ya kaza ce shi ma ka ce a malam ne makwabci ya yanka to kaga nan sai ka ci ina ba ta fahimta kenan kaga sabanin wannan wanda ya ce a shi ma sai in ka gani kaka ce a to ajin da wannan a ko in kana sha'awa ka ci ina ba ta fahimta eh amma wajen yanka wannan sharadi ne wajen a a sai ka gani to shine magana ta wanda ce shi wannan bangaren imam baji shi ya dan tsananta ce sai in ka gani da idan ka akwai dan tsanantawa ina ba ta fahimta amma in kana da kawai ka samu substitute cewa an yanka to wannan kana iya ci insha Allah shine a takaice kenan an halatta mun cin abincin su amma abincin da ya halatta a musulunci kuma sa'anan abincin da aka yanka ba mushe ba abincin da kuma ba haramun bane ba ina fata fahimta kenan ga wanda yake da makabuta ahalin kitab kirista ko yahudu amma idan fegan ne ko ate ko mushiriki kai ko namu na gida nan yan buri yan tsafi kuna fahimta bai halatta wannan kwaɗan ko kaɗan mutu ya ci abincinsu su waɗannan mushirikai ne kwata-kwata an haramta kuma sa'anan bai halatta aure ɗiyarsu in kana musulmi mushiriki bai halatta amma kaga musulmi sai halatta maka akwai bangaci to ai ita ma ahlul kitabi kafira ce kirista ce waye da sauransu ahlul kitabi ne wannan kuma Allah ne fa da yake ka tambaye Allah kaga Allah ne ya ce wa da'amul lazina utul kitaba abincin wanda aka ba su littafi ai wanda zai ce maka a to ya zaka banta wannan ai ma waɗannan namu ne na gida mun sani mushrik to mushrikai ne wala tankihu lil mushrik barakallahu fika to aran ma ya karo mana ne wala tankihu lil mushrikati hatta yu'min wanda Allah ne hana ina fata an fahimta kenan ka bi dogon a wani wani wai to Allah ne faɗa kuma sai ka koma ka bincike can in ba ta maka ba wa kuriya akalin shuhumul yahud min gairi taharimi amma an karhanta cin kitsan yahudu mana dabbobin yahudu asalin yahudu kunga yana daga cikin bayani tsananin da Allah ya musu idan suka yanka dabba za su ci ya halatta su dabba amma kuma duk inda kitse yake sai sun hudda shi kitsen kuma haramun ne su ci kunga duk wanda yana nauyi a ce ka yanka dabba sai ka bi duk inda kitse yake ka hudda shi kuma ka zuba kuma ba za a ci ba amma ka ga mu kuma Allah subhanahu wataala ya halatta mana har ma dabbar mai kitse muke nema har turke ma zaka yi dan ka samu dabba mai kitse ko ko ga yana daga cikin saukin da Allah ya muna amma su kuma yana tsayar kan sai aka hana musu cin kitse to me suka yi da miyagun mayi ne su kuma yanzu kitsan sai suke kitsa budawa yanzu sai suka bude kamfani sai suke tara wannan kitsan sai ake yin mai da shi ana sa a kwalba ko a makari ana saidawa suna saidawa wamfani to ala misali an hana ka cin kitse to ka sai da kitsen ka kawo kudin kitsen kuma ka kaga ba cinya ba kafar baya tsuguna ba ta kare ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce yahudu lokacin da Allah ya hana su kitse jamalu sai suka gyara shi sai suke saidawa kuma suna amfani da kudin haka kenan sun ci kitse eh shi da sai Allah ya ƙara tsine musu eh eh ba duk yawa shi ne ba yawa wanda ba mutum ya dafa nama ya ce to kai ɗauke nama in ka dafa ɗauka cinye nama amma ba na roma yi aikin banza da can cito ne ka ci ai wanda ya sha romo shi ne ya ci nama a nan ne duka wannan yake ingredient ina mata kun fahimta to wannan abin sai suke gyara shi suke saidawa mutane to shi ne a nan mala yake cewa wa kuriha akalu shuhumil yahudi minhum min gairi tahrim an karhanta mu musulmai a maza malikiya mutum ya yi amfani da wannan kitse na yahudu min gairi tahrim amma hanci ne ba haramci ba inda zan mutum zai amfani da shi ya so ya amfani da shi matukar ya tabbatar na halal ne to ba laifi wala yi ukalu ma zakahul majisu yau wato gashi mun iso gurin amma bai halatta mutum ya ci abin da ba ruse ya yanka ba majusi ko ya yanka bai halatta ka ci kun ga shari'a sabanin hankali amma bai yahudi in ya yanka sai ka ci bai yahudi ya zo yanka rago a gabanka sai ya gasa sai ku ci in kana so amma ba tilas bane ba amma ba mushriki ba majuse dan kabila ku bahaushe arne amma in ya yanka rago a gabanka ya yanka to ba za ka ci ba kuna gane bambancin shine cewa wala yuqalu ma zakawul majusi bai halatta mutum ya ci abin da majusa ya yanka kaga ba ma ta maka kisa ba a'a a gaban ka yanka in dai ba majusa ne to bai halatta ka ci haramun ne musulunci ya ce kana kuma ba ra'ayin ka ba shawara ka ci ake ne ba hukunci ne aka baka in ji har musulmi ne na kware ko musulma ce ta kware to ka bi kawai wa ma kana mimma laysa fihi zakatun min da'amihim fa laysa bi harami amma su majusawa mushrikai kuna gane ya abinda ba yanka ba a cikin shi abinda babu yanka a gare shi na abincinsu ba laisa bil haram to shi ba haramta maka ba ni aka haranta abincinsu na yanka ba majusa ya yanka kaza ya kawo maka ba zaka ci ba ba majusa ya yanka rago ya kawo maka ba zaka ci ba ba majusa ya yanka akuya ba ka ba zaka ci ba amma ba majusa sai ya kawo maka hatsinsa ko fura da nono kana fahimta ko kuma ayaba ko lemu ko masara ko ko ko ko ko duk kayan waɗannan wanda ba kayan yanka ba to shi wannan ya halatta to naman wannan natural ne halittar Allah yana fata an fahimta kenan abin da yake na bangaren yanka a nan ne shari'a ta sa doka to wannan kenan yanzu kuma na gaba hukunci da zamu shiga wasaidu lillahi makaruhun yanzu kenan mun gama bayani akan abinci da abin yanka da sauransu yanzu kuma za a shiga gaba tun da dama babu ayyar muna bayani zai bayani akan farauta ko to yanzu shine ce wasaidu lillahi makaruhun farauta dan wasanni dan gasa dan nuna isa makaruhun makaruhin ne shari'a ta hana kawai sun iya farauta na ba wai don wata bukata ba a'a don nuna isa ne da gwaninta don nuna kwarewa a'a don nuna muka sani to makaruhi ne wasaidu lilgairi lahawi mubahun amma farauta wadda ba ta wasanni ba mutum ya yi ta da ita ce sana'a shi abincin shi ita ce zai je yayo yayo farauta ya kawo ma iyalansa ko yayo farauta ya zo ya saida don ya samu abin jefane abin yau da kudin to wannan halal ne ina fata banta amma kuma akwai sha'ida da ka'ida ke kasance wannan dabbobi da zaka yi farauta waɗanda suna daga cikin wanda ya halatta a amfani alal misali ka je ka farauto karan ko karan karan daji to kaga ko alhanzir wannan ba ko shar'in nan kaga duk wanda ba za a ci ba tunda haramun ne ina ba ta bamita kenan abin da yake halal in ka farauto shi ka farauto barewa to wannan halal ne ka farauto shi muna halal ne ka farauto zagon daji duka waɗannan abuwa amma ka farauto angulufa to kaga najasa ce haramun ce kenan abin da yake haramun yana na a haramun ko da ka yi farauta shi a yi farautar abin da yake halal shi ne wace wasu yi dole gairin lahawi mubahun wa kullu ma qatalahu kalbukal mu'allam aw bazukal mu'allam fajaizul aqlubu idza arsaltahu alayhi haka kuma duk abin da karanka malami shine al-muallim karan da ka karantar da shi domin karen farauta an karantar da shi to wannan karen na farauta shari'a ta halatta a rike shi kuna fahimta ke sanya malamin kare shari'a ta halatta a rike shi kuma duk abinda shari'a ta halatta a rike shi da karen farauta da kare mai kiwo da karen gadi waɗanda lokaci yayi to insha Allah lokaci yayi akwai sauran kadan to da karan farauta da karan waye da sauransu matukar su karnuka ne da ake zama a yi adk su ake karanta da su ake tarbiyyantar da su to wannan shari'a ta ba da dama a rike su ba sa cikin karnukan da shari'a ta haramta idan mutum ya ajiye kare a cikin nasa mala'ika bai shi na ina fata mita kaga sabani kullun kumni shari'a ne idan sai ta halatta wannan da ce shari'a kaza halal ne kuma kaza haram karan da aka ajiye shi dan gadi ko dan kiwo ko dan kaza to saboda haka shari'a ta halatta wannan ajiye shi wanda ya ajiye ba haramu bane ba har mun karanta ina ce a baya idan aka kashe maka wannan kana da karamin ma ka kai arama maka ara arama maka kanka amma kawai haka mutum ya muna zuwa amma kawai haka mutum ya ajiye kare a gidansa to wannan haramun ne mala'iku ba sa shiga cikin wannan gida mala'ikun rahama kamar daidai yake da mutum ya ajiye mutum mutumi ko gumki a cikin gida saboda haka ana ma mutum muguwar su muguwar sa'a ka mutu a cikin wannan gidan mala'ikan rahama bai shiga ba shi sun ya mutum mutane da yawa mu ajiye mu jingine irin butun-butun muna da duk kare a cikin gida don in akwai shi mala'ikun rahama ba sa shiga illar kuma idan mutum ya shiga gida ya zo mutuwa mala'ikun rahama bai zo ba kaga an kwafsa kuma musamman yana daga cikin akwai wani abu yanzu kuma wanda an yaƙi kwakwalanmu musamman telawa wallahi sai mu yi hankali yanzu da yawa da za ka samu shagunan telawanmu mutum ya ajiye gumki kawai a ƙofar shagonsa wai kawai shi da sunan wai kayan ado ne gumki ne ka aji eh tsakan bisa min lai wallahi wannan mutum ɗin nisan jannan da yawa ma a cikin yan kasuwa kawai yanzu kagar da yawa zaka samu mutane sun sai kuma kan nan sun ajiye bai halatta ba bai halatta ba butun butumi ne ka ajiye mala'iku ba sa shiga wannan guri haramun ne haramun ne ila yawon kiyama abinda musulunci ka diba ɗan tsana ne kaɗai fa musulunci ya yi shari'a shi ya halatta ma yara shi ma da sharaɗin aka ce sai an ƙwanƙwale a fasa cikin ko a fudda hannun ko abu don zai ya tabbatar da wannan ba yara su tabbatar ba mai rai ji ba wannan kaka shari'a ce ta halatta amma wani abu wannan da aka ajiye gaskiya duk mutum da ajiye ka cutar da kanka wa ma ala rasulai la ba mu ko isarwa ne ba mun ce maka dole ba in kaga da maka bane ne han tambayar me kake ta na'am akwai ammi kare a babu wani kare dan aljanna saboda mi dabbobi ga baki daya abinda ya sanya dabbobi ga baki daya idan aka jira tashin kiyama za a yi musu kisasi in aka yi kisashi wacce ta tungushi waccan a rama mata waccan ta haɓuru waccan wanda ta jiji waccan ta yi kaza kaza ga baki ɗan dabbobi sai allah su wako a izamiti na kunna turaban wa izaman a can ƙarshen suratun na bai mai allah ce fito mana ƙarshen su ita ke kunna turaban wa izama a yi nala maba'usun banda shi akwai waɗannan to a takaice ne dabbobi gabaki daya kowanne gabaki daya kasa Allah zai mai da su su ba sa cikin waɗanda za su shiga cikin layin waɗancan 'yan aljanna da sauransu ma'ana sai dai a ce akwai dabbobi masu alheri da marasa alheri ba amma a lahira babu zancen wata dabba da za ta shiga aljanna ina fata an fahimta dukkan su dabbobi gabaki ɗaya ƙasa za Allah zai mai da su to a lokacin ne idan aka mai da su ƙasa kafiri in ya ga wannan masibar da ke tunkararsa sai ce shi ma da ma'in ma Allah mera shi kasar don ya huta kaga sun sun huta to shi kuma azaba ce za a yi ta masa ina ba ta shi da yana so in jayo mana ayar kenan ma'ana akwai dabbobi dai masu alheri kuma akwai shi'uman dabbobi eh ka ba rakan lato ita ce take kullu kafir ya laita ni kuntu turawa yawwa to masha Allah Allah saka da alheri shi dai ba Allah sa ka dane to a takaice dai kwana nan ya kama sai mu tashi wasai da ne lokaci ya tabe mu tashi tunda bayanin za mu ci za a za a daukan ma mutane lokaci shi kuma hayar kalama kan da wadalla kenan za mu tashi wasai da lilahawi insha Allah kenan sai mu tashi falaysa bil haram anan za mu kwana falaysa bil haram da fata abin kata daidai Allah tara mu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fe mana bukatocin na alheri Allah ya biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta fa mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya cika ba mu ikon gushe mata wasu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh